أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu dama haduwa a wannan majalisi mai albarka masjid al'ansar a cikin halka al'ilmiya na karatun littafin nuniyatul qahtani yau muna ranar litinin 29 ga watan zulqa'ida shekara ta 1441 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai ga 20 ga watan bakwai shekara ta 2020 miladiya wannan ita ce jirsanmu ta 20 a cikin wannan littafin na nuniyatul kaftani a satin da ya wuce mun tsaya a baiti na 205 yau cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na 206 يقول محمد القحطاني أتخاف من زحل وترجو مشتري وكلاهما عبدان مملوكان والله لو ملكا حياة أو فنا لسجدت جناحهما ليستئنان وليفسها في مدتي ويوسعا رزقي وبالإحسان يكتنفان بل كل ذلك في يد الله الذي زلت لعزة وجهه الثقلان فقد استوى زحل ونجم المشتري والرأس والذنب العظيم الشان والزهرة الجراء مع مريخها وأطارد الوقاد مع كيوان إن قابلت وتربعت وتسلست وتسددت وتلاحقت بكران على هذا دليل سعادة أو شكوة لا والذي برأ الورى وبراني من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متبع لقول الثاني إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقد الدهقاني بعد النجوم خلقنا زينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان وكواكب تهدي المسافر في السرى ورجوم كل مسافر شيطان لا يعلم الإنسان ما يقدى غدا إذ كل يوم ربنا في شان والله يمطئنا الغيوس بفضله لا نوء أواء ولا دبران من قال إن الجيس جاء بهنأة أو صرفة أو كوكب الميزان فقد افترى اسما وبهتانا ولم يزل به الرحمن من سلطان نعم يقول محمد القحطاني أتخاف من زحل وترجو المشتري أتخاف من زحل وكلاهما أبدان مملوكان وكلاهما عبدان مملوكان والله لو ملكا حياة أو فنا والله لو ملكا حياة أو فنا لسجدت نحوهما ليستحيان لسجدت نحوهما ليصطلحان وليفسح في مدتي ويوسعا وليفسها في مدتي ويوسعا رزقي وبالإحسان يختلفان رزقي وبالإحسان يختلفان بل كل ذلك في يد الله الذي بل كل ذلك في يد الله الذي زلت لعزة وجهه الثقلان زلت لعزة وجهه السرلان فقد استوى زهد ونجم المشتري فقد استوى سبحان ونجم المشتري والرأس والذنب العظيم الشان والرأس والذنب العظيم الشان والزهرة الجراء مع مريخها والزهرة الغراء معروفها وأطارد الوقاد مع كيواني وأطارد الوقاد مع قيواني إن قابلت وتربعت وتسلفت إن قابلت وتربعت وتسلفت وتسدست وتلاحقت بكراني وتسدست وتلاحقت بكراني ألها دليل سعادة أو شكوة ألها دليل سعادة أو شكوة لا والذي برأ الورى وبراني لا والذي برع الورى ومعاني من قال بالتأثير فهو مؤطل من قال بالتعسير فهو معطل للشرع متبع لقول الثاني للشرع متبع لقول الثاني إن النجوم على ثلاثة أوجه إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقد الدكاني فاسمع مقال الناقل الدكان بعض النجوم خلقن زينا للسماء بعد النجوم خلقنا زيدا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان فالدر فوق ترائب النسوان وكواكب تهدي المسافر في السرى وكواكب تهدي المسافر في السرى ورجوم كل مسافر شيطان ونجوم كل مسافر شيطان لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا لا يعلم الإنسان ما يقول غدا إذ كل يوم ربنا في شان إذ كل يوم ربنا في شان والله يمطرنا الغيوس بفضله والله ينصرنا القدوس بفضله لا نوء أواء ولا دبران لا نوء عوان ولا جبران من قال إن الجيش جاء بهنأة من قال إن الغيث جاء بمنعة أو صرفة أو كوكب الميزان أو صرفة أو كوكب الميزان فقد افترى اسما وبهتانا ولم فقد افترى اسما وبهتانا ولم ينزل به الرحمن من سلطان ينزل به الرحمن من سلطان نعم زادكم الله من فضله وتوفيقه محمد قحطاني رحمه الله تعالى a cikin baiti na ɗari biyu da shida zuwa na ɗari biyu da tara yake cewa a takhafu min zuhalin wa tarjul mushtara yanzu ka ji tsoron zuhal suna ne daga cikin alkawakib wa shamsiyya sunan tarmamu ne yanzu ka ji tsoron tarramo tauraro zuhal wa tarjul mushtari kuma hallo ka ƙaunaci tauraro mushtari suna da wani abu a jahiliya daga ka fito ka daga kanka sama in ka ga zuhal to wannan hadaran ba na kirki ba ne ba akwai ta wannan balaguran akwai matsala a cikin shi kuma in ka ga mushtari to akwai alheri a ciki shi ne sai malik ya cewa yanzu ka ji tsoron tauraro zuhal kuma ka ƙaunaci mushtari wa kilahuma alhali dukansu su wannan guda biyun da zuhal da mushtari min asma'un nujum abdani bayu ne guda biyu mamluka ne wanda ake mulkin su akwai mai huddo su ya maida su yanzu ka ji tsoronsu ya ce wallahi na rantse da Allah lau malaka hayatan malaka aliful isra'il huna malaka da a ce su zuhal ɗin nan da mushtari wannan tauraron guda biyu sun mallaki rayuwar mutum aufana ko kuma sun mallaki mutuwa lasajattu na hawa kuma ya ce wallahi da na musu sujada don su aikata ni waliyafsaha kuma da sun faɗaɗa fi muddati na lokaci na su ƙara mun kwanaki in har sun isa wai wasi'a kuma su yalwata mun arziki na wai wasi'a riziki wa bil ihsani yaktalifani kuma da sun kyautata mini kyautatawa wadda zaka ishe ni ya ce bal bari dai wannan abin to duka wanda na faɗi ba ya samu ba bal kullu zalika fi yadillahi allazi zalla fi izzati wajhi sakalani bari dai wannan abin da na ambata duka a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma da gudanar shi ne wannan abubuwan suke abkuwa kuma wanda mutum da aljani suke bauta mushi kenan a wannan abiyatan abin da zan mu gani ta zo ne akan tana ma mutane kashedi da bauta ma tauraru ko kuma dukkan abin da bayya wani motsi bayya da wani amfani la tanfa wala tadur batta amfanarwa kuma hallo batta cutarwa wala tuqaddim wala tuakhir abin da bayya gabatarwa kuma hannu bayya jinkintarwa wala tas'ad wala tashka abinda bayya sa ka ji daɗi kuma bayya sa ka ƙi jin daɗi a nan muka diba muka zo cikin surati maryam muka ɗauki kissa ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ma baban shi wannan bayani annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake cewa cikin surat maryam waskur fil kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya ka tuna cikin littafi annabi ibrahim lalle shi ya kasance mai yawan gaskantawa ne kuma hannu ya kasance annabi ne iz qala li abihi lokacin da yace ma baban shi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya babana don me yasa kake bauta ma gumaki wannan wanda la yasma'u bayya ji wannan gumkin da kuke bauta ma wala yubsir kuma bayya gani wala yuguni anka shay'a kuma bayya iya ƙara ka da komi sai annabi ibrahim ya ci gaba da cewa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya baba lalle wani ya zo mini daga ilimi na samu abin da kai bai zo ma ba risala kenan nubuwa lalle ya zo mini abin da bai zo ma ba ya baba malami a cika duk abin da ba ya taimake ka ba ya iya baka ba ka ba shaha mai lahiya fattabi'ini ka bi ni a hadika siratan sawiya in shiryar da kai hanya madaidaiciya ya ce ya ci gaba da ce mai ya abaci la ta'budu shaytan ya baba kada ka bauta ma shaidani inna shaitana kana lirrahmani asiya lalle ho shaidan ya kasance game da mai rahama Allah subhanahu wata'ala kenan mai sabo ne ya abati inni ahaku yana tausaya ma baban nashan ya abati inni ahaku ay yamassaka azabun min arrahmani fatakuna lish-shaytani waliya ya babana ima ina tsoron ba daga ubangiji na wata azaba ta same ka ka zamanto kana daga cikin auliya shaitan sai baban ya ce qala arajibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya wani ya ce a ragibin anta wai kai dama ya ibrahim kai mai bishirewa ne wannan maganganu ne kai mai bishirewa ne a ragibin anta mai bishirewa ne an alihati akan abin da nake bauta ma wannan gumkin la illam tantahi in ho baka fasa ba wannan maganganun naka da wannan wa'azin naka la arjumannaka zan sa a jehe ka wahjurni maliya kuma ka kaurace mun tun ana cikin lamun lafiya ya yace me bai daga mai murya ba kala salamun alaik amincin Allah ya tabbata a gare ka baba sa'astaghfir laka rabbi lalle wa ubangiji na zai gafarta ma yake cewa innahu kana bi khafiya lalle ubangiji na game da ni me tausayi ne kenan wannan irin wannan kissa ce annabi ibrahim ya ma mutanen shi zan mu diba kadiba abin da yake yawo a cikin resources su wannan abu na corona da ake takim ana desinfectant waje aka gwado cikin wata coci ana yin dezinfektan allahuti alkana'is gunkin na kanisa kuka diba inda yana taimako to ya kare kan shi mai taimaki kan shi ma shi ma ya yi wayo dezinfektan shi kenan kaga shi ne ta abudu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka min Allah shay'a kenan wannan a takeice sune madmun hazil abiyat kenan akan mutum ya kiyaye ya san ba mai sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba wanda ya isa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai Muhammad al-Qahtani rahimahullahu ta'ala yake cewa a baiti na 210 faqad istawa zuhalun wa najmul mushtari والرأس والذنب العظيم الشان والزهرة الجراء مع مريحها wa uqaridul waqad ma'a kaywani wannan duka sunayen tarmamun ne yake zana ma alkawakib ash-shamsiyya akwai zuhal akwai mushtari akwai az-zahara al-garra akwai al-murik akwai uqarid al-waqad akwai kaywani duka sunayen su ne na tarmamun yake zana ma da larabci wannan sunaye na tarmamun na planet in ƙabalat wata rabba'at wata sallasat bokaye suna da wani abu na tarmamuwa sai a ga wai tarmamun wannan da suka jeru triangle suka yi ko kuma kare suka yi a ko kuma sun yi wani abu na daban in suka yi ba da in ƙabalat in suka yi ba da kamar misali suka ba da ɗaya ruwa karfan dikilar tarmamu an samu haka sun tsaye haka to me suka ce nan ho akwai fa shikenan za a samu alheri a wannan dare in kuma suka yi triangle aka ce to za a samu aka sifa don saboda wannan layin guda biyu zai hadu kuma in suka yi wata rabba in suka yi kare kuma hallo za a samu kuma hallo ba a samu ba a sha wuya ba kuma hallo ba a sha daɗi ba idan kaga duka wani abin wa gaya musu duka shaidan ne ma anzalallahu biha min sultan kenan duka malam yake gaya mana akan wannan wai alaha dalilu sa'adatu ne zo wannan wai har hamza istirhamiyat ya zo wannan wai har dalili ne na sa'ada na jin daɗi au shaqwatin ko kuma na shan wahala la yace bari dai a a yace wallazi bara yace na rantse da wanda yake kare mutane kuma yake kare ni wallahi ƙarya ce kenan a nan abinda zan mu gane hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake cewa la adwa wala tira wala hamma wala safar wala nau wala gau wa yu'jibuni alfadu qalu wa mal fa'lu qala kalimatu at-tayyiba hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake hana wannan abun babu canhi babu wani shirka da tsuntsu babu wata mushiya babu wani ka ce wannan watan safar ne babu wani ka ce wala nau nau sunan tarmamu ne shima babu ka ce wa tarmamuwa wannan kaza wala gaul babu ka ce wani aljani kaza yace wa yujibuni alfalu kuma alfalu yana burge ni anan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la hamata a da a jahilai in mujiya ta zo saman gidan mutane ko saman itaciyar gidan mutane sai a ce to wannan gidan za a mutu a cikin wannan gidan za a yi mutuwa tun kafin zawa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya hana amma har yanzu akwai masu yin wannan abu shirka ne da Allah subhanahu wa ta'ala in mujiya ta zo saman gida ko saman itaciya sai a ce kai za a yi mutuwa a wannan gidan wannan duka karatun shaidan ne babu aya akan hema hadisi da aka samu da aya da suka hana yin wannan abu sai manzon Allah kuma ke ce wala safar a jahiliya ba arme a watan safar wata na biyu cikin shekara na musulunci daga ya kama a jahiliya busai suke cewa duk arman da aka yi a wannan jahiliya rabuwa a wannan watan rabuwa ake ko kuma a'a ba a samun albarkacin wannan arman annab sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya ɗarma armi a cikin safar kuma hallo ya ce daga yau a rinka ɗarma armi a safar babu wani a ce babu armi a safar wannan abu na biyu kenan sai annab sallallahu alaihi wasallam kenan safar kamar sauran watannin wannan wala nau babu tarmamu irin yadda muka karanta a darasin baya wanda zasu ringa aiki da tarmamuwa kaza tarmamuwa kaza sai annab sallallahu alaihi wasallama ya ce wa yu'jibuni alfalu sahabba ya ce amma falu yana burge sahabbai bisan ba menene alfalu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya musu at-tawdihu ba'd al-ibham tunda ba su sani ba sai qalu wa mal falu sai sahabbai suka ce menene falu wanda yake burge kai ya ma'aikin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-kalima at-tayyiba kalma tsarkakakka a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kalima at-tayyiba sadaka kalma tsarkakakka da dada sadaka ce daga cikin misalin kalma tsarkakakka wannan alfa'al ka zo ganin mutum wanda bai da lafiya ko da ku ka san babu alamun warkewa tare da shi ka ce wannan kaman ka warke ka'ida wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan abin yana burge shi bakka cewa ka zo ka ce kai wannan kai a hankali wani baya warke ba ko a hira ba a so ka wannan abu ko a hira aka ce bal ya kul khairan aw liyasmut ka ce wani ya warke ya ida cuta ba mutuwa ba ce ba wannan kaman ka warke ne to wannan marasa lahiyan yana so ya ji dadin wannan abu Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yana so ya ji dadin wannan abu kana neman examen kanka ce wani an yaya samu an yaya ko addu'a kake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka hadisi ka misali kana guri biyu ko kana bakwai kada ka ce ko ɗan ɗoran ɗin nan in samu ka sare kawai ka ce Allah ba ni ekiri da mansiyon kaza hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza da'a ahadukum idan ɗayan ku zai yi roƙo zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala falyuzamur ragaba ya fada da kwadayi in ji manzan Allah fa innahu la yata'azam min Allah shay dan saboda babu abin da ya ma Allah girma babu abin da ya gagari Allah yana yana daga cikin sharuɗa na amsa addu'a rishin sarewa kuma annina wal yaqin wannan sharadi na amsa addu'a kawai in kai addu'a ka sa an an amsa ma an ida da yarda Allah kada ka ringa anya anya to shikenan an samu ashakku wa taraddud yana ana so in zaka yi addu'a ya zama to akwai al yaqin ka sa ma akan ka wannan abin da ka roƙa kawai Allah ya baka ma ya ida insha Allah wannan hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idan shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a tsiyarar shirk duk wanda ya irin wannan abin ya ce in na ga mushiya kaza ko kuma in na huta na ga makaho kaza ko in na ga zabaya kaza to kayi shirka dan saboda makaho bai yi sai Allah zabaya bai yi sai Allah mushiya batta yi sai Allah duka halittu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gigita at-tiyaratu shir canji ho shirka ne gama Allah da wani ne shi kuma innahu man yushrik billah lalle duk wanda ya shirka ga Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mai aljanna sai sahabbai suke tambaya suke cewa to wa ma kafaratu zalika wanda ya hutar nan kuma hannu ya dawo wanda sun taɓa yi ne su a suna da suka tambaya to me ka fara me zai kankare wannan abun ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yaqul mutun ya ce Allahumma la khaira illa khairak Allahumma la khaira illa khairak wala tira illa tayr wala ilaha gairuka ya Allah babu wani alheri sai alherinka ya Allah babu wani canyi he canhinka kuma babu wani abun bauta sai kai hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ba da wata addu'a wanda yake cewa izara a ahdukum ma yakra duk idan ɗayan ku ya ga abin da bai ya so ke ce a a shikenan fa za a samu matsala akwai mutum da ya ga wani abu a cikin wanda ya ce za a samu matsala a a sai ka ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ya Allah babu wani mai zauwa da kyakkyawa sai kai wala yadfa'u sayyi'at illa anta ya Allah babu wani mai kare mummuna sai kai wala haula wala quwwata illa bik babu wata dabara babu wani jijuye juye babu wani karhi sai kai da wani ita ce addu'a da in mutum ya ga wani abun da bai so ko kuma ya ga wani abun da zai kame mishkila sai ya ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wala illa anta wala haula wala quwwata illa bik na ruwaya ce sahiha wadda ta zo a cikin hadisai ingantacce kenan wannan shine abinda wayannan abiya din suke karantar da mu sai a baiti na 214 من قال بالتعسير فهو معطل للشرع متبع لقول ثاني إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقد دهاني بعد النجوم على خلقنا زينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان وكواكب تحد المسافر في السرى ورجوم كل مسافر شيطاني أنا مالا يا ساكي كاو تفصيل درس دمكي أبايا akan cewa ilimi na tarmamu ya kashi guda biyu al'ilmu taisir wanda halal ne wal ilmu ta'assur ko kuma ta'asir wanda kuma haramun ne eh malai cewa man qala bit ta'asir duk wanda ya ce wayannan tarmamun suna tasiri فهو معطل للشرع حقيقة يا رجل شريعة تمنزان الله صلى الله عليه وسلم shi kuma wanda ya rage shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafirci ne yana daga cikin nawaqidul islam abinda yake kankare musulunci yake warware musulunci kace annabi ya mance kaza ko kuma annabi ya mance kaza wannan abun yana kafirtar da mutum eh malam yace duk wanda yace wannan tarmamun suna da tasiri to hakika kamar ya kare ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa iyaz billah ya kawo wata magana ta biyu inna nujuma lalle su tauraru ala salasati awjuhun kawai aikin su guda uku ne kamar yadda ayoyi suka kawo fasma maqalan naqid ad-dihkani ka saurari abin da zan gaya ma shine sunan an-naqid kenan wai allazi yanqudu haula'i allazina ta'assaru bi hadha al-ilm lit-ta'sir kenan ba'd an-nujum sai yace wayansu daga cikin shashan taurarin kulikna zainal lis-sama an halice su ne dan adan sama aiki na tarmamu na farko kenan an halici tarmamu dan adan sama zainal lis-sama'i ne nan husifatil hamza min babil ijaz bil hazaf kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce inna zayyana samaa ad-dunya bi masabiha kenan lalle mun kawata sama ta duniya da adan tarmamu kenan aiki daya na tarmamuwa kenan ka durri fawqa tara'ibun niswani kamar yadda in kama mace yar mun adiko haka zaka ga ta sauya in ta hudda adiko sai ka ga ta wata kamurmura kuma in ta dora adikon wannan adar mun adiko addur a ce a tash a ɗora ma adiko wanda ake mi ba ta ta ya ce to ado ne wannan aka ma sama kamar yadda ake ma mace ado sai yake cewa wa kawakibun wai su kuma tauraru tuhudil musafiru fi sura su kuma suna shiryar da mai balaguro a cikin tahiyar shi cikin ƙasa fi sura cikin tahiyar shi cikin ƙasa na an ce shattana ma bai na tsara wa surayya Eh, kenan in mutum ya ɓace a cikin balaguro za ga wanda suke da ilimin tarmamu daga sun ga surayya hes ce nan ne gabas daga sun ga attar hes ce nan sukurwa ce kenan aiki na biyu na farko ado ga sama aiki na biyu na tarmamuwa gid shiryar da mai balaguro ta ya ce kuma hallo wa rujumu kullum musabirin shaidani kuma hallo da jifa marasa haƙuri shaidani wanda yake so ya ji mi za a yi gobe su ringa ɗaya sama ɗaya ɗaya sama ɗaya ɗaya sama ɗaya suna neman labari sama kai tarmamuwa ka ringa gani ta biyo su mashi in wanda yake gindin gari zaka gani ko kuma an yi kofir wata ran mutum ya gama shi ya biyu haka wannan aya ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa hifzan min kulli shaytanin marid ko yake cewa wa ja'alnaha rujuman lishayatin da can inda bin ka ba aya na al wa alamat wa bin najmi hum yahtadun kenan duka ayoyi ne suka zo akan wannan kenan sai mala yake cewa a baiti na 218 la ya'lamu al-insanu ma yuqda gadan iz kullu yawmin rabbuna fi shani la ya'lamu al-insanu mutum ho bai san ba abin da zai faru gobe iz kullu yawmin bar zai dukkan rana rabbuna ubangijinmu fi shani yana cikin sha'ani bayya gangadi barantana ya yi barci a nan malam yana fahimtar da mu mafatihul gaibi kamar yadda suka zo a aya kuma suka zo a hadisi abu guda biyar babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana daga cikin cikan imani ka yarda eh haka ne wa'annan abubuwan guda biyar babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wa ta'ala sun zo a hadisi wanda Buhari ya rawaito kuma har sun zo a ƙarshen suratul Luqman inna Allaha indahu ilmus sa'a lalle Allah yana da ilimin tashin alkiyama na farko kenan babu wanda ya san yaushe alkiyama za ta tashi sai Allah subhanahu wa ta'ala wa yunazzilul gais kuma hallo sabkar da ruwa babu wanda ya san lokacin da ruwa zai sauko sai Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma fil arham kuma hallo shi ya san abin da ke cikin ciki babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan aihuwa nawa zata yi wannan mace mata za ta haifa duka ko maza za ta haifa duka sai Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada ko wata rai bata san ba abin da zata girba gobe ba wanda ya sani anan malamai suna fasara guda biyu bata san ba abin da zata girba gobe na duniya kuma bata san ba abin da zata girba gobe na lahira babu wanda ya san gobe nawa zai samu dala nawa zai samu babu wanda ya san gobe nawa zai samu kuma allo a lahira babu wanda ya san abin da zai samu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kuma allo babu wanda ya san a ina zai mutu wani gari zai mutu wata likita zai mutu wata unguwa zai mutu a wata makabarta za a binne shi duka wannan abubuwan bai sani ba duka wannan kenan su ne wannan ake cewa mafatihul gaib mafatihul gaib malamai suna kai misali akwai shek kumara mai littafin makasi da shari'a ya yi bayani akan wani ya zo mai yana cikin karatu ya ce ya yi mahulki an mai mutuwa a gidan shi kawai ke ta mahulkin mutuwa sai ya ga mutum da fararen kaya sai yake ce mai yaushe zan mutu sai mutumin da fararen kaya sai ya ɗaga mai hannu haka shek kumara ya ce shi mutumin ya zo yana ma malamin shehin bayani yake cewa kai na tsaya nake ta sadaka da dukiyata ka aje kwana biyar ne kwana biyar suka yi shiru ni dai ban gaya ba kowa ba aka ce ka aje wata biyar ne wata biyar ya zo sati biyar ban gaya ba kowa ba to a ya zo wajen malam yanzu ko wata biyar ne a fassara ne wannan mawarkin sai malam sai ya dariya sai ya ce mai a'a nawa ya gwada ma biyar ya gwada ma malam ya yi murmushi ya ce shi ma ya ce ma bai sani ba ne kenan yaushe zaka mutu da ce wannan mafatihul gaib ne zana ya ce kenan inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-gais ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت yace daga nan sai hankali na ya kwanta kenan kaga wannan suna yi cewa mafatihul gaib kenan wannan baitin yana karantar da mu mafatihul gaib la ya'lamu al-insanu ma yuqda gadan is kullu yawmin rabbuna fi shani sai a baiti na 219 malam yake cewa har zuwa na 20 da 21 wallahu yumtiru lal buyusa bi fadlihi la nau'u awwa'in wala dabarani man qala innal gaisa ja'a bi an bi halatin aw sarfatin aw kawkabin mizani faqad iftara bi ismi faqad iftara isman wa buhtanan wa lam yunzil bihi ar-rahmanu min sultani duk wanda yace ka sani cewa wallahu yumtiruna Allah subhanahu wa ta'ala yana mana ruwan sama bi fadlihi da falalashi la nau'in ba don wani tauraro yayi kaza ba awa'in wala da barani ko kuma ba don wata balbela ta zo ba ko ba don wata an ga shamuwa ba akwai irin wannan abubuwan da ake a ce an ga shamuwa a kaza an ga kaza an ga kaza wannan duka shamuwa ba ta kawo ruwa sai Allah subhanahu wa ta'ala tarmamu bai kawo ruwa sai Allah subhanahu wa ta'ala yana dan shi yasa yana daga cikin addu'ar da mutum yake yi in an yi da ruwa cikin imanin mutum ka zamanto eh min zakirin Allah kasiran wa zakirat in an yi da ruwa ka tabbatar da cewa wannan ruwan wanda aka yi shi ba wanda ya isa sai Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi da ruwa mutum ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi amma da ruwa da falala Allah kuma da rahama shi wanda ya wani lada zai samu da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce man qala innal gaisa duk wanda ya ce wannan ruwan sama ja'a bi hanatin ya zo ne da wani canhi aw sarfatin ko kuma don wani yanayi aw kaukabil mizani ko kuma don wani tarmamu wanda aka auna faqad iftara haqiqa yayi ƙarya isman ya kuma ya kwashi zinihi ko buhtanan yayi ƙarya walam yunzil bihi arrahman min sultani wannan abubuwan duka ku ne kuka faɗa ba Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wata aya ba a cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yake cewa يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من والذين من قبلكم يا wanda kuka yi imani ku bauta ma Allah wanda ya halicce ku da wanda ya halicci wanda suke tun gabanin ku la'allakum tattaqun in kuka yi haka tabbas za ku ji tsoron Allah a wata tarzama ce ko kun ji tsoron Allah Allah zai ja'ala lakum al-ardha firashan wanda Allah ya sanya muku kasashin guda ce والسماء بناء يسنيا مكو سما أجلي وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء يسب كم مكروا دق سما فأخرج به من السمرات يهوتو دق دليل دليل والنروى يهوتو مكو إيان إتاتي رزقا لكم أرزكيني أغريكو دان أكتو kada ta ja'alu lillahi andada kada ku yi ambaci wata shamuwa ko kuma wani tarmamuwa fala ta ja'alu lillahi andada kada ku sanya ma Allah kishiya wa antum ta'lamun alhali kuma ku kun sani su wannan abubuwan da kuke zana duka halittar su akai kenan wannan shine a takaice abinda wannan hadisin yake karanta za mu gani mutane suna yawan magana na shirka na hafi imma na shirkul akbar alhali ba sani ba yana cewa na in ya taba abun wannan abun bai yayi ba ka daga ya taba abu abu ya ɓaci wannan ka ɓata imaninka babu wani wanda yake ɓata abu sai Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda yake gyara abu sai Allah subhanahu wa ta'ala yana yana daga cikin cikar tauhidi mutum ya sani ba ba mai yi sai Allah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u zal jadda minkal jadda nan daga nan zamu tsaya abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya biya bukatun mu na alkhairi wanda suka mutu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sanya kabarin su raudatan min riyadil janna wanda kusu da lafiya Allah ya ba su lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اقض هوائجنا جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين